أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda yake gudana karatu da muke gabatarwa na al'adabul mufrad na Imam Buhari, ina ga tun wancan satin hutun sallah ba a yi ba sai yau. Yau muna ladi sha nawa nawa da zulhijja. Sha takwas da zulhijja shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku. Kan mu je hutun sallah wani babu maka tsaya mun kare yana ga babun la'anar kafi ko zan mu tashi ana alama ta guri na babu na 151 haka ne babu na 151 man samiya bi fahishatin fa afshaha haka ne to nan zan mu tashi kenan can kan mu je hutun sallah mun tsaya hadisi na ɗari uku da ashirin da uku wannan almasha'u na bin namima nan muka ƙare ko almufsidu na bin al'ahibba albaguna bara al'anata sai mu tashi yanzu babi na ɗari da hamsin da ɗaya hadisi na ɗari uku da ashirin da hudu babu yana cewa man sami abi fahishatin duk wanda ya ji wata alfasha ba afishaha sai ya watsa labari ya watsa haske afishaha alfasha can baya mai bayani menene alfasha alfasha alkurani tana zama da mai ma'ana zina amma da in ka ɗauki kalmar alfasha dukkan aiki alkabe kowane aiki mummunan aiki sunan shi alfasha amma dai alkurani zai ka ta zo da amana a zinar wani abubuwa amma dai anan muka ci alfasha dukkan al'amalul kabe wannan shine alfasha sai wannan babu ya ce man sami abi fahishatin wanda ya ji wani abu na alfasha maimakin ya yi shiru ba afishaha sai ya ci gaba yake watsa haske shi ko aibi na mutum ka ji ya yi abu laifi na tsakanin shi da Allah bakinka ka je ka mai nasiya in ka iya ko ka mai adda Allah kiyaye ba majalisi majalisi ba hwada hwada guri guri zaka ba kana watsa haske ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza tsakanin shi shi da Allah Allah kuma ga furo da himni tsakaninka in ka iya mai nasiya ka mai in ba ka iya ba in ka ji kana watsawa kana bin majalisi majalisi fada fada kana wadi rarrage mai nema kake shi mai laifin kenan ka zama to kana annabimancin shi kana yi da shi kenan ko da mugun aiki mutum yayi ba majalisi majalisi ba fada fada zaure zaure lungu lungu zan bi ina ta faɗi a da ko mai nasiya in kote shi ko sa wani mai nasiya amma dai wannan watsa haska shine man samiya bai fahi shatin duk wanda ya ji wani mummunan aiki fa afsha har watsa haska shine imam buhari yayi babe da wannan mushi laifin mai wannan abu sai ruwa ta farko yace قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وحب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب عن زيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن حسان بن كريب عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال القائل الفاحشه والذي يشيع بها في الاثم سواء
وانا رواية تركوية حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب عن يزيد بن حبيب عن مرصد بن عبد الله عن حسان بن قريب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال daga Ali bin Abi Talib ya ce, kenan wani hadisi mene ne, mawquf ne ila sahabi, ma usne da ila sahabi sai mu ce mawquf ne, kenan wani ruwa ce mawquf zuwa ga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Tarjama a can baya da mai Ali bin Abi Talib kale ce alqa'ilu fahishata wanda yake faɗin alfasha kaji labari haske ka faɗi wallazi yushi'u biha da wanda yake watsa labarin fil ismi a cikin laifi zunubi sawa'un daidai suke kenan alƙa'il fahisha wanda an yi mugu aiki shi yake zawa ya ya hodi in ya hodi kuma kamar an zo hada an wada labarin ai kuma za a samu wani ya ya doka shi kuma ya bi ya bi ya watsa kenan wannan wanda ya kawo labarin na farko da wanda ya watsa labarin sai aka ce bil ismi a cikin zunubi a cikin laifi tare suke sawa'un daidai da laifinsu ka ji labari wance ya yi ciki wance ta yi ciki wance ta yi kaza an waɗi a fada ko an waɗi ke kika bi biki biki kina waɗi ko ya bai majalisi majalisi yana waɗi wance ya wance ciki kenan duka da wanda ya kawo labarin na farko da wanda ya bi guri guri ya waɗi shine sai dina alaihi bil ismi sawa'un a cikin laifi daidai suke laifi mutum tsakanin shi Allah ne ya sha giya ya yi kaza ya yi kaza tsakanin shi rawa bakin ka kabe ne da siya kenan ba majalisi majalisi ya fada fada zaka rika wani kenan shi ne sai na halitta wannan alƙa'il fahisha duk wanda zai kawo wannan alfahisha mugun aiki ya watsa wanda zai shi biha shi wannan ya hudu shi kuma yi wannan ya watsa ta da annamimanci kenan wanda ya watsa ta yi annamimancin mutumin ne tunda a gaban shi bai ce ba ya hudu shi kuma waɗanda suke watsa alfasha a cikin mummunai Allah yana musu azaba duniya da lahira tun nan a duniya Allah yake kama mutum da wanda aka kwa hadisai da dama suke cewa duk wanda yake neman aibin mutum ya faɗi ya ta watsawa ba ya mutuwa sai Allah ya jarabce shi da irin wannan abu mun gane kawai kai yanzu ka ji labari wani a unguwa ko wata unguwa ta yi wani mugun aiki ka bi majalisi majalisi kana watsa wannan abu to bakka mutuwa kai ma sai Allah ya jarabce ka akan irin wannan aikin da wannan ya ko da waccan ta yi kai ma sai ka yi shi nan cikin suratul nur ma ya ce innal ladzina innal ladzina yuduna anmi waɗanda suke so alfasha ta watsa a cikin waɗanda suka yi imani ko me ya ce lahum azabun alim fi ina ka gani yana duk wanda suke watsa alfasha Allah yana kama su duniya da ina da lahira shi ne lahum azabun alim fi duniya wal akhirah Allah yana musu azaba mai tsanani mai radi a cikin gidan duniya da lahira kenan tunda me suka watsa ai annamimanci da suka watsa kuma wani watsa annamimanci kuma duk wanda yake watsa annamimanci watsa annamimanci wancan satin kamushin hutu mai bayani watsa annamimanci yana ɗaya daga cikin abin da yake sanya a wa mutum azaba ta kabari watsa annamimanci ka roki zancen wannan ko da mugun aiki ne ka faɗi ka yatsa yana sa tun kabari ake fara ma azaba abu biyu ne wanda yake sanya tun kabari a ma azaba shine annamimanci da iya rishin alwala iya rishin kamarwa da kowace hadisi wanda wancan karatun mun kashi na buhari da muslim sun hudo shi inda marar nabi sallallahu alaihi wasallama bibi ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير ثم قال annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya wata da sabai sai ya wuce wa'azu kaburbura na mutum guda biyu sai ce wannan kaburran mutanen nan guda biyu la yu'azzibani ana musu azaba kuma azaba da ake musu ba azaba ne na wani babban laifi da suka yi ba sai ce wa sahabbai amma ahaduhuma fa kana yamshi bi bin namima ɗaya daga cikinsu ya kasance yana ɗaukar annamimanci yana watsa ya doki haske na nan ya kai nan ya watsa nan ya watsa nan duk wani mugun aiki da alfasha da in yaji shi yake watsawa shi ne ce amma ahadu ma faka da yamshi bin namima ɗaya yana yawo ne yana watsa da mima sai ce amma ahiru faka da la yastanzihu wa fi ruwaya la yastatiru baya ka bai iya kama ruwa ba kamar wajen tsarkin yin tsari bai sa ya kama ruwa kenan wannan laihinsu ne guda biyu ɗaya yana tafiya da ɗaya ko bai iya kama ruwa ba a shahidina abin da zaka ɗauka kenan yin annabimanci da watsa zance da watsa wani abuwa yana sa tun kabari a mami amma azaba wannan mutane guda biyu mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai ruwa ta ce fa ahaza jaridatu rada mata sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kamo wata kamar eh wannan eh wannan abin da bino wannan ilere shire da bino wannan danye sai ya raba shi gida biyu sai ya dora a bisa kaburin guda biyu sai ce watakila kan wannan abin ya bushe za a ɗan yi hafifa anhum azab za a ɗan rarrage musu azaba kafin wannan abin ya bushe kenan a shahid guna kenan watsa labari ko da abin an yi yana kawo ya janyo mu amma azaba haka bari shine wannan ruwa ya take faɗi sai ta gaba ta ci قال حدثنا بشير بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن شبيل بن عوف قال كان يقول من- من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها
shi ma dai wannan ruwa ta sama da ita da wannan didde ne kuma duka na sama Muhammad bai isnadin shi Hassan ne hadisin na sama Hassan isnadi Albani fi sai ya cikin Hassan in adab mufrad na sama da makaranta shi ma wannan yana cikin Hassan na isnadihi isnadin shi Hassan ne kenan duka hadisai ne sahihai zan mu ce shi yace wannan hadisna Muhammadu qala hadisna Bishr bin Muhammadu qala hadisna wa Abdullah yace Abdullah bin Abdullah yake qala hadisna Isma'il bin Abi Khalid an Shubayl bin Auf qala kana yuqal shi wannan Shubayl bin Auf yace kana yuqal ya kasance ana cewa kenan sahabbai suna cewa man sami abi fahishatin duk wanda ya ji wata magana mummuna ta alfasha fa afshaha ya je ya watsa hasken ya watsa ya hudi can ya hudi can ya hudi can fa huwa fiha to yana da laifi a cikin ta kallazi abdaha kamar wanda ya bayyana ta da farko kamar muna zaune a fada muna hira sai wani ya kala wani mugun aiki na wani an yi sai hudi to ai ko za a samu alƙattat kuma wanda zai doki abin shi kuma daga ne ya ci gaba ya yi me yabin majalisi majalisi wani ko ai wani abin kamar cuta da cikin mutane ka lura kana samun wannan wanda daga yaji bai bakin shi kai kai daga yaji ya wata sai yaji tantan ya faɗi shi kuma wani ai zai faɗi ne a guri ɗaya to wannan shine wanda ya kawo labarin wanda kuma ya je watsa to dukkansu suna cikin mun sami alfahisha wanda ya jin da wanda ya watsa da wanda ya bayyana duka suna da suna cikin laifi shi ne ta sawa kenan shi ma wannan ruwaya da ta sama kamar didde ce kawai tana nuna mu dai in an ji abu mu iya me mu iya bakin mu mutum ya kame bakin shi ba komai ba da kaji ka doka ka watsa ka zama BBC da kaji abu kayi gaba da shi sai ya ce na gaba قال حدثنا قديسة حدثنا حجاج عن ابن جريش عن عطاء أنه كان يرى النك- يرى النكال على من أشاع الزنا ويقول أشاع الفاحشة حدثنا محمد قال حدثنا قبيسة قال حدثنا حجاج عن أبي جريح عن أدائي أدائي wannan malami ne babba yana ɗaya daga cikin malamai wanda jawarar Ka'aba ma aka ce ya koma wajen shekara ashirin a Ka'aba bai cin koyi karatu ba abin da yake to ya yi zaman shi yake fatawa yana alƙalinci yana komai shi mala adai shi ne ce annahu kana yara shi mala adai ya kasance yana ga annakal annakal bi ma'ana uquba kamar yana ga a wa wa man asha a zina duk wanda ya watsa labarin zina in an kamo shi a mai ukuba lokacin da yake alƙalanci ke ne yake fata man nashara duk wanda ya watsa labari na zina to in an kamo shi a mai annakal nakala min la kenan a mai ukuba kenan a mai aladabtar da shi kamar ba ka laifi ba alƙali aladabtar da kai to kamar mutum ya watsa labari na zina a unguwa ka zo ka rika watsa wance ta yi ciki ko wani ya wani ciki ko wani ya yi kaza to shi a da ya ce duk wanda yake watsa wannan labarin a kamo shi a bulale shi domin me yasa sai ce a sha alfahisha dan ya watsa mugun aiki ya watsa alfasha shi ne ce annahu kana yara shi mala a da yana gani annakala a yi ukuba alaman a sha'a zina a duk wanda ya watsa labarin zina ya kulu yana cewa shi mala a ɗai a sha alfahisha saboda mutumin nan ya watsa mummunan aiki mun gane kenan wai ko da an yi abin an yi fa abin ne ta yi cikin eh ta yi ya yi cikin ya yi kai ka zo kai me ka watsa shi mala a ɗai ce a kamo kama ukuba ma bulala saboda ka watsa me eh kuma duk wanda yake watsa irin wani abu ma baya mutuwa sai Allah ya jarce shi yayi irin mugun aiki wata ta yi ciki a unguwa biki je ka mata nasiha ba ko ba kamar nasiha ba kai aikin ka gabu guri guri ka rika tayi kaza tayi kaza to kai ma hadisi yace baka mutuwa sai Allah ya jarce ka da irin wannan abubuwa in ka iya bakin ka muka ce nasiha ko addu'a kai shiru daga nan zaka tsaya kenan shi nan mala da yace annahu kana yara annakala sai ka jalayi al'uquba kenan duk wanda ya watsa labari na zina na zina wani yayi kaza wani yayi kaza wani yana kaza na ga wani guri kaza yake watsa a cikin al'umma mala da yace a kamo shi a mai bulale shi a mai uquba me yasa a sha alfahisha dan ya watsa alfasha babu na ɗari da hamsin da biyu ce babun ayyab in aka ce ayyabu mai kushe mutane mai kushewa mai aibanta mutane wanda ya samu in an samu cikin fada ko majalisi an ɗauko zancen mutum ya samu ya cancana shi ya yi ɗaiɗe da shi ya ɓata shi a ciccira shi shine a ce wani ayyabu ne mai ɓata mutane mai kushe mutane shine maza al'ayyabu to zai karantar da mu wannan babu kenan ya ne mai kushe mutane ke sai ya ce hadisi na ɗari uku da ashirin da bakwai.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمران بن زبيان عن أبي كحياء حكيم بن سعد قال سمعت عليا يقول لا تكونوا عجلا مذايع بذورا بذرا بذرا فإن من ورائكم فإن بلاء من ورائكم بلاء فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا وأمورا متماثلة وجوها
to wannan ya ka kalmomi ko sabbi yace hadathana abdullah bin muhammad qala hadathana sufyan anwa an imran bin zabiyan an abi yahya ukaym bin sa'ad qala sami'tu aliyan yaqulu naji aliyu yana cewa wani aliyu ali bin abi dalib kenan wannan ya zo shiwa mawquf ila ali bin abi dalib ali bin abi dalib yace la takunu ujulan ujulan garaje kan mu ko kasance masu garaje ne jalai ujulan min al ajul wa kana al insan ajula ko kan ku zamanto masu garaje ai kana sa mutum garaje gare da gaji abu ko shi dai yayi gaba da shi kada shi ran sayyidina ali ce la takunu ujulan kada ku kasance masu garaje ne na gaba yace mazayi'a ma wannan mazayi'a mazayi'a kawo kasance radio raya sun radio misiya kenan mazayi'a kan ku kasance masu gaya wurin watsa labari a yanzu ma a hausa muna cewa in mutum ya kai gwanin gwada ba da labari sai mu ce wani bbc ne ko kamar mutum da gaya shi labari sai ya watsa ya ɗauko a nisa ce kai wani bbc ne to shi ne mazayi'a daga na ku ɗauko sunan radio sai aka ce mata misiya'a kenan mazayi'a al- al-mubalaga fi nashr al-ahbar mutum ya zama to kai gaya gurin watsa haske daga ya ji haske bai bari kawai sai ya yi mai sai ya watsa shi kenan ba so mutum ya zama bbc ne kama watsa labari duk abin da ka ji duk daga an ganka haske daga ka zo ka ba da haske shine mazayiya sai ta kome buzuran wanda baya buzuran shine mai wa wanda baya iya ɓoye sirri buzur allazi la yastati katabu sirruhu wa sirru ghairihi wanda baya koye sirrin shi balle sirrin wani shi kawai kire shi daga ya zama radio ko daga ya dogo kuma bai iya ko abin na kirki ne ko na alheri ne sai yayi ne sai ya watsa kenan shine kar ku kasance masu me- masu garaje masu kai gaya gurin watsa labari masu watsa labarin ma wanda ba su iya koye sirri sai ce fa inna min wara'ikum ma wala wara fa inna min wara'ikum a wara kalmatul wara ta ti bi ma'ana amma mu ta ti bi ma'ana tana dokan wara tana dokan gaba tana dokan baya tana dokan har tana dokan amma kuma qur'ani kuma qur'ani wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull sabinatin ay kana wa kana amamakum alam ta ce wara kenan baya na nan ko to amma dai tana ɗaukar ma'ana biyu wani kuma tana zuwa akan gabanka aya ta qur'ani da yace wa ka ya wara ahum malikun a bayan su ne kenan a gaban su ne su iske malikun ne wanda yake amsa kullu safina tan gasa ba kenan abin da yake ni kalmatul wara ana ta zo a amma gaba kenan ba baya ba kenan tana zawa kai ka rike kalmatul wara tana zawa in ma ga fasar wata ran siyaq siyaqul kalam zai fasarta ta wata ran ta zo bi ma'ana tana nihin half wata ran kuna tana nihin amam to nan me take ne amam take ne kenan ba half ba take ne sai ce fa inna min wara'ikum bala'an sayyidina ali ce a gaban ku da kwai wani bala'i mubarrihan ai shadidan mai tsanani bala'in mai tsanani mubarrihan mai tsanani muballihan mai gajiyarwa muballihan abu mai gajiyarwa wanda a yi ya gajiyar da kowa gaji da shi wa umuran da kuma al'amurra mutamahilatan masu tsaho mutamahila ai mutadawula masu tsaho ruduhan ko masu tsanani akan dan adam wanda dan adam bai iya jure mata misali fasara hadisi la takunu wadda sabon baka ke da la ta kodo me ujila maka ce kan kasance masu garaje mazayi'a masu masu masu kai gaya gurin watsa labari kamar mutum ya kai gaya gurin watsa labari muka ce daga naka samu sunan radio miziya'a guzuran kuma waɗanda wanda baya iya koye sirrin shi ma balle sirrin wani to wani shine siffofin mai aibata mutane siffofin mai aibata mutane kenan shine zaka mai garaje ne mai kai gaya ne gurin watsa labari ko bai iya koye sirrin shi ma balle sirrin wani kenan kaga ka gama wannan siffar kenan kai ne mai aibata mutane kaga kasance mai garaje kaga kasance mai kai gaya gurin watsa labari kuma yanzu fitar ta yanzu a whatsapp ina daga mun ka ji ka aika ka aika ka aika eh buzuran wanda bai iya koye sirrin shi ma balle sirrin wani fa inna min wara'ikum bala'an lalle a gaban ku in ji sayyidina ali da kai wani bala'i mubarihan mai tsanani muballihan mai gajiyarwa wa umuran kuma da kai wani al'amura mutamahilatan mai tsaho wadda masiwa kamar da duniya yanzu ai al'amura ne suke zawa masu gajiyarwa masu tsaho ba su yauri akan dukkan ɗan adam kowa ya kasa kuma mahuta ba su zo ba shi ne zamanin mana yanzu kenan shi ne malamai suka ce wannan faɗai an zo ya zo mawkufu zuwa Ali bin Abi Talib amma dai ba mu faɗa Ali bin Abi Talib ce mai shi malaman hadisi suka ce faɗa annabi ce hadisi marfu ne ila nabi sallallahu alaihi wasallam tunda abin da Ali ya faɗi ya yi ƙarin shi ya faɗi tunda har da kai umurul gaibi ya faɗi a ciki kenan abu ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ne faɗi kenan me yake kanta da mu wannan hadisi mutum kai zama to mai garashe mai kai gaya gurin watsa labari haka zama daga an ganka an daga ce ga bbc ya zo kowa da suda kowa da kaza wanda daga ya ɗauki haske ya watsa mu gane fa hasken nan koda da kirki ne ba koda wai abin mutumin ya yi abin in dai mugun aiki ne ba a so ka watsa kenan shi ne kaka zauto mazayi a nan masu watsa haske ko da abin an yi shi mutumin ya yi abin bakin ka da shi na siya buzurar kaka zamanto mutum ya zamanto wanda baya ɓoye sirrin shi balle sirrin wani daga kaji kai nema kake a ce wani dan uwa a unguwa ko aboki ko a karce ko a fada ko a wani gurin aiki yayi kaza da ko a kasuwa ku yayi kaza yayi mugun aiki duk inda ka tsaya ka ce ka ji mugun aikin da wani kun yi mugun aikin da wane ai wane shi yawa wane kaza ai wane ran nan yayi kaza ai wane yayi kaza to shine wannan buzura fa inna min wara'ikum a gaban ku da kwai bala'i mai tsanani mai gajiyarwa da al'amura masu tsaho masu tsanuduhan ko masu tsanani masu yauni akan dan adam ruduhan ai saqila ala ibn adam abubuwa masu nauyi akan dan adam kenan me yake nuna mana kenan mutum kai zamanto duk inda yake kawai fasan labari yake ya watsa shi ne ke kanta da wannan ruwa sai ce
حدثنا بشير بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال إذا أردت إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك
wannan hadisi da shi ba dai na ga ko arbon na wuya ce ko hadisi ne dai kowa san shi ko yace ne حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا اسرائيل بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس عبد الله بن عباس قال يتي اذا اردت idan kana nihi ko kana so an tazkuru uyubar sahibika ka wadi laifin abokinka dan uwanka fazkur uyuba nafsika to kai ma ka tuna laifin kanka kenan kakka zamanto daga wani yayi kaza ka watsa ka faɗi ka faɗi wani yayi kaza ka ji mugu abun kunya da wani ka ji abun kunya da wance tai ai kai ma kana da laifi ɗauki mutane ka ɗaga su duka waye bai da laifi wane ne salim alimin da na ce a wanke ki bai da laifi ai hadisi yace kullu bani adama khata'un wani guri kuma yace kullukum khata'un wa khayra khata'una at-tawwabun kowa da ka gani mai laifi ne annabawan Allah ne kadai ma'asumai Allah yake kiyayewa Allah annabawan shi ne kadai ya kiyaye su ne ma'asumai amma dai kowa ka daga shi mai laifi ne kenan tunda ka san kowa mai laifi ne kuma Allah gafurur rahim ne kuma shadidul iqab kenan kakkar kai wallahi to amma dai kai in kaga wani yayi lakin kamar adda ko kamar nasiya ba zuwa ba zaka ka kushe shi ko ka watsa haska ko kai ta ba da labari yayi yayi yayi yayi saboda kai ma Allah yana iya jarabta ka kai irin irin nashi kuma inda muka wadi ta farkon karatu duk wanda ke watsa hasken mugun aikin wani wanda yi yana bin hada hada yana faɗi baya mutuwa sai Allah ya jarabta shi ma yayi irin wannan aikin eh duk wanda ka ɗauki hasken wani mugun aiki wani ya unguwa ka bi guri guri majalisi majalisi unguwa unguwa gurin aiki sarbis kasuwa ko ina kana cewa ka ji abin kunya da wani to baka mutuwa hadisi yace kai ma sai kai mai dan wani ake yi kuma idan kaga ana cin mutuncin dan adam a guri kamar a yanzu a zo a bude fash din mutum ai ana zama a fada ko a cikin mu ko a mai sai a bude fash din mutum a ciccira shi ko yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda aka bude fashi din mutum ana ciccira shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza kin nan kai kuma ka mai kariya to kai ma Allah zai ma kariya ranar tashin kiyama daga wutar jahannama da kai ruwa tirmidhi yake cewa man radda an irda ahihi radda Allah an wajhihi min Allah yawmul qiyama duk wanda a wani majalisi ko a wani guri aka bude fashi din mutum ana ciccira shi sai ka zo ka sa burki ka ce kai waye bai laifi cikin mu in yayi kaza ai yayi aikin kirki kaza wannan kaɗai kai ba kai waye bai taɓa laifi ka kare abin to duk wanda ya tsaye da ruwa a fada ana cin mutuncin wani ka zo ka kare ruwa kace a tsaye da abin to kai ma Allah zai kare fuskarka ranar tashin kiyama daga shiga wutar jahannam kenan ko a majalisi na mu in muka zo ana cin mutuncin wani an buɗe ai daga mazauna ai yayi kaza shi yawa kaza yayi kaza sai ka ce to sai ka tuno wa'ansu ayyukan shi na alheri ka ce shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza ko kuma ɗaya ne yayi sai hodi kuke kenan mu bar mu je mu je wata hira ku juya fashi mu je wata hira to duk wanda yi wannan shine man radda ka mai da cin mutuncin wani ka kare mutuncin shi to shi ma Allah zai kare ka kai ga wata ruwa ce duk wanda yi wa dan adam wannan kuma Allah zai kare shi ranar da zai nemi wata bukata ya rasa sai Allah ya kare shi kamar ai wata kana shiga wata problem kana ta neman ko sai ka rasa kai ta tunani ina mafita a wannan wata problem ka shiga to in ka taba kare wani dan adam a cikin wani majalisi ko ta fada an da an kasa shi ana ciccira shi sai ka kare shi to kai kuma Allah zai baka usekur a radda wata problem ta hauka bakka da mahuta sai Allah sai mami mahuta domin wancan abin da kai don wannan kare dan adam a wani guri ana cin mutuncin shi kamar adashi ce kai sai Allah ya rama maka kenan shine man zabba an idda ahihi bi giba kana haqqan ala Allah an ya'tiquhu minan nar ko bace wannan haqqan ala Allah Allah sai ya enta shi daga wuta duk wanda ke kariya yake ka kariya ga wani dan uwan shi musulmi inda ana yi da shi ya ka kariya ya hana yi da shi to sai ce قال حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو مودود عن زيد مولى قيس الحذائي عن إكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم قال لا يطعن بعضكم على بعض
to wannan fasar ibn abbas sai wannan aye da take cikin suratul hujurat ko inda Allah madauki yake cewa wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab wala talmizu anfusakum kenan ka kuyi gulma ta kawunan ku gulma mu kasance muna gulma tsakankanin mu sai ibn abbas ya fasarta ce abinda ake ni da wannan aye la ya da anu ba'adu kuma ala ba'adin kan shashen ku su soki su shashe kenan wa aya take ne kakku yi gulma tsakanin kawunan ku kenan kan shashen mu su rika kushe shashe ka yin kaje ka kushe wannan wannan ya kushe wannan a majalisi wannan ya kushe wannan ya wannan ya kushe wannan kenan ibn abbas kuma shine mufassir na qur'ani wanda ya kowa fassara qur'ani kenan sai fassarta abinda Allah yake ne a wannan ayi la ya da anu ba'adu kuma ala ba'adin kan shashen su su rika kushe shashi shi ne ce fi an ibn abbasin daga ibn abbasin fi kaulihi a cikin wada Allah azza wa jalla mai girma da buwaya wala talmizu an fusa kum kada ku rika yin gulmar kawunan ku sai ibn abbas ya ce ai abinda ayyana take ni la ya da an ba'adukum ala ba'adin kai shashin ku su rika suka akan shashi suka kenan su rika kushe akan shashi kan wani kushe wani wani kushe wannan sai ya ce
قال حدثنا موسى قال حدثنا وحي قال أخبرنا داود عن عامر قال حدثني أبو جبير بن ضحاك قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون يا رسول الله إنه يغضب منه wannan ruwa ta 330 hadisna muhammadu qala hadisna musa qala hadisna wuhaib akhbarna dauda an amir qala hadisni abu jabirata bin dahaq qala fina nazalat shi wannan abu jabirata bin dahaq qala yace shine sahabin qala yace fina nazalat yace a cikin mu ne wannan aya ta sabka injiwa inji abu jabira bin dahaq sahabi yace wannan aya a cikin mu ta sabka musuwa bani salma bani salma kabila ce suna nan garin madina mu yi bayanin su tambaya wace aya ce wala tanabazu bil alqabi kar ku rika jefawa kanku sunaye da inkiya daban-daban tanabazu kamar a rika jefawa suna suna wanda suna wanda ba baka so a rika gaya mutum shine wala tanabazu kar ku rika jefawa kanku sunaye inkiya ku rika wa mutane wanda ba so to sai wannan aya sai shi wannan Abu Jubaira yace akan sa sabko yani aka yi ta sauko a kansu shine zai ma ƙara baya bayani sai ce kaddima alaina rasul sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya gabato gare mu kenan ya kauro daga makka ya zo madina walaysa minna rajulun illa wa lahu ismani babu wani daga cikin mu lokacin da ya zo mu bani salma sai dai kowa yana da suna guda biyu kenan da kun suna na kirki nashi kuma da kun suna wanda bai so wanda bai so dai kamar yanzu misali aya cikin azula da ko kuwa wani sunan shi wanda bai so ko in an ga mai wani warci dutse wani ya zagi wani ya ce bai so ko to sai aka yi bako bako in ya zo kuma bai sani ba sai ji ana gaya ma wannan sunan wanda baka so in zai kira ka zai shi zai kira shi bako to shi da yake ni ya ce kaddima Allah na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo ina ya zo mu kenan ya zo Madina ko walaysa min rajulun babu wani mutum daga cikin mu illa lahu ismani sai da ya da suna biyu kenan suna biyun da na kirki da wanda kuma baya so to faja alal nabi ya kulu ya fulana sai annabi shi ya ji ana wadi ko to in zai kiran ka sai ce ya fulana ya wani kila ai kiran da sunan naka wanda kai baka so kenan sai annabi ce ya fulana ya wani kai kuma suna ai baka so fa yaquluna sai su sahabbai sai ce ya rasulullah ya manzan Allah innahu yagdabu minhu bai san wannan suna ko shi yake an gaya mai to ana wannan ana wannan sai aya ta zo ta ce wala tanabazu bil alqab da yau duk wani kirin kiya kan wanda ya karawa wani mun gane da kidi wannan ruwai muka yi bako na shi bai san bai san kuwa ba ko to shi ko yana da wani suna da wanda bai so a ga ne to shi bako na sai warti wannan suna in yazo shi ba ba yace ba ba ana wannan bai cikin jama'a wani ya warto da sunan yazo ce kai wani yana hudi kai ko baka san bai so ba eh sai ya hudi ya cewa kai bako sai ya cewa a bai so ko to haka ne ake asaba kenan shi annabi ya ji kowa an ce mai sallallahu alaihi wasallam da ya zo Madina in abbani salma an ce wani sunan shi kaza wani sunan shi kaza bai bambance ba sai ce wani sai su bani salma ce annabi wasu wannan sunan bai san shi ana wannan ana wannan sai aya ta zo dama hikima ce ta ubangiji dan aya ta zo sai aya ta zo ta ce me wala tanabazu kadda ku rika jefawa sunan ku inkiya wanda mutum bai so ka amin amma dai kiranye ana yi kamar wanda baka so ne na fusuku na fasikanci shine baki amma duk kiranye da wani alkunya da ana yi wanda uwayenka suka sama ko wani kiranye ana in kana so na fusuku ne wanda bai da kyau shine ba so sai yace قال حدثنا الفضل بن مقاتل قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن الحكم قال سمعت إكرمة يقول لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما ابن عباس أو, أو, أو ابن عمر فبين, فبين الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها يا زانية, يا زانية فقال ما إن, إن لم تهدك في الدنيا تهدك في الآخرة قال فرأيت إن كان كذا كذا قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش to wannan ruwaye ku ne kadar ta ai da farko muka ce shi mugun aiki koda da gaske ne mutum yayi abu ba a so a faɗi to shine ya ƙara tabbatar ma koda abin eh ta yi cikin ina ruwanka ko yayi cikin ina ruwanka ba a faɗi bakin ka ne da siya to irin shi ne ko da abin wai an yi shi ba a faɗi ya shaƙe ina ruwanka ba a faɗi bakin ka kawai ne nasiya ta yi ciki a unguwa ya ciki a unguwa ba ruwanka bakinka ya da kanka ka yi adda kenan ba watsa haske shi ne ne ke ƙara gyama wannan ga yace hadasana muhammadu qala ahbarna fadl bin muqatil qala hadasana yazid bin abi hakim an hakamun qala sami'tu ikrima naji ikrima yaqulu yana cewa zai baka labari wani abu ne ya abku tsakanin ibnu abbas da dan amman shi sai ce la adri la adri shi ikrima ce la adri ban sani ba ayyukuma ja'ala li sahibihi ta'aman wane ne ya kawo wa dan uwan shi abinci ibn abbas aw ibn ammi ibn abbas ne ya kawo abincin ko kuma dan ammin shi kamar dan dai baka dai wai hakkin ba da ruwa ya hadisi ne inda aka yi abin kenan an zo ne ana cin abinci ana cin abinci ka a gurin kuma da kwai ibn abbas kuma da kwai danwa dan ammin shi to shine mai bada labarin ikirma ce bai san ba wai wane ne dai ya gayyaci walimai wanda ya kawo wani mai ibn abbas ne ka abincin ko kuma dan amushi kai dai misharu zai gane inda wannan abin da miki darasin da zamu bada inda ya wakana ya wakana ne tsankanin ibn abbas da wa da dan amushi a ina kuma wajen suna cin abinci shine dai fara ma sai ce la adri ban sani ba ayyuhuma ja'ala li sahibihi ta'aman wane ne ya sanya wa ɗaya dan uwan shi abinci wane ya ka abincin ibn abbas ne ka ko dan ammin ne ka abincin to an ka abinci ana ci kenan tsakanin gidan ibn abbas ko kuma gidan dan ammin ana cin abinci mun zamana ga muna to ai ba su biyun kadai suke ci abinci ko da sauran fadawa ko da sauran abokai to an zamana ana cin abinci to yanzu a iya cin abinci ai da kowa da zata ko wanda ko wanda zata rika zubawa ko wanda ta rika ɗauko abincin daga gwadala ta kawo ko da ta rika zuba a faranti ko a tire tana leƙawa to ita wata jariya wata baiwa ce ita take ka abincin ana take ajiyewa tana rabawa kamar sun zama da ibn abbas da ammish da sauran jama'a ita kuma wannan jariya ita take ka abincin ta raba ta ba wannan ta ba wannan ta ba wannan shine ce fa baina jariyatin ta amadu baina aidihim lokacin da wannan baiwa take aiki tsakankaninsu take aikin eh tana sabbin su ko tana raba to iz qala ahaduhum laha a cikin wanda suke cin abincin yan hada iz qala ahaduhum laha sai wani ya ce mata ya zaniya ya ke mazinaciya sai ya ce mata ke mazinaciya amma da ya ce mata mazinaciya kamar ya kama ta ne ya ga alama ta zai da wani ya ce mata mazinaciya sai ya ce mata ke mazinaciya da ya ce ke mazinaciya kuma abin a gaban sahabin annabi cikin sahabban ma babban sahabi Abdullahi dan Abbas sai wannan da yace mata ya zane a wajen cin abincin nan yake mazinaciya fa qala sai ibn Abbas yace ma menene wannan kamar mai kai ne wannan kenan yayi abu mara kyau sai yace illam tahadduka fi dunya in bata ma haddi ba a nan duniya tahadduka fil akhirah ta ma haddi al akhirah in nan bata sa ba aka ma haddi na ka mata kazafi na bulala dan baiwa ce bata sa aka ma ba a lahira ake Allah ya ma haddin wannan magana da gaya mata kenan ibnu abbas ya ga mai wannan ko to izqa sai qala sai shi wannan wanda yace mata manzana ce qala sai yace a fara'aita in kana kazaka to ba Allah bari ibnu abbas in hu abun haka ne na kama ta yi abin ne na hudi in hu na kama ta yi abin ne ta hudi qala sai ibnu abbas yace inna allaha la yuhibbul fahishal mutafahish ko da ta yi ne ka gani ka hudi ai kuma Allah baya son mai alfasha ko ko mai watsa alfasha shi kuma wannan zunubi ne a gane kenan sai ya ce ibn abbas da zai kala ibn abbas shi ne faɗi wannan magana ya ce inna allaha allah la yuhibbu baya san fahishu mai faɗin alfasha almutafahishu mai watsa alfasha kenan me kake gane wannan a kaddara ma wai tayin a kaddara tayin ya ibn abbas ya ce me baka faɗi ba a kaddara shi ya mata cikin zinai ka gani ko tayi a unguwar tayi baka faɗi ba ruwanka bakinka ka kote ta ko ka kote shi ka mai nasiha kenan sakka ce wance mazinaciya ce kowa ne mazinaci ne kenan ai shine ne ce illam tuhadduka fi dunya tahadduka fil akhirah in bata ma ba haddi bata sa ba aka ma haddi a nan duniya ta ma Allah lahira dan wannan shi shari'a dan Allah ya kare mutuncin dan adam bani adam Allah na so kare mutuncin shi ko wannan da ake cewa in kai zina ama bulala ba kawai haka ne ba daga kale ko wani suna cikin wani gida ko sun hau wani guri ko cikin mota ka je ka ce sun yi zina a musu a musu bulala dan ana shira musulunci ma sai malamai ka koma fiqh an sa sharadi sharadi sharadi sharadi wanda sharadin na ba iya gama su dan dai a kare mutuncin adam yani shaida nawa shaida hudu sai ka ka shaida hudu shaida hudun kuma shine suke cewa sai kalmulmi kamar ya ka gansu kamar yi turmi da taɓarya ba a haka ake fasarta mu ko kuma tandun kwalli da ya sunan shi tandun kwalli kwalli na mata wannan kwalli na mata da gidan da abin da ake sa kunna to sai ka gansu daro daro kamar yadda ka san turmi da taɓarya to shine zaka yi shaida a musu bulale ka leko ka gani kuma sai ku hudu sai ka koma wane biyu wane wane ku gansu ku hudu kai kun gansu ake bulale in kai ɗaya kaje kace ka gani sai ta ce sheri ne yake mun kawai don mun tsaya dai muna tsalle tsalle ko muna wani abu yake mun sheri kenan kai kuma nan sai ama bulala ka mata me kazafi to kun ga wani ai zai wahala kwandisho in na a cika a samu mutum hudu su ganka turmi da taɓarya sai haka ne ake shaida zina awa mutum bulala duk me wannan kare mutuncin bani adama to mu kuma yanzu ai kawai da kaga mutum ya yi haka ya yi haka kawai kaci da ta yi haka ta wuta ka zaci to kaga duk wannan wani duniya ce muka shiga yanzu wanda mai laifi yana laifi kai kuma kana gida kana zuwa makaranta kana kaza kana kaza amma dai kana rarrage ne eh kana rarrage ne ita ce duniya da muke ciki yanzu ka auna gani yanzu kullum na buga misali yanzu kai an ku ce yanzu misali kai ka fito da arba'una na wuyanka da hisu na musulmi a aljihu da asuwakin ga ko zaka je makaranta ko to zaka je makaranta kai kuma da ko wani makocinka ko makociyarka shi kuma yayi ciccire wando ya sha wannan kas din nan ko kuma ta hudo ta saki hamata ta saki me ta sha jin tayi me zai to ta yi kai ka ta yi ta ta yi ko to kai mai zuwa makaranta ka da wannan mazina ce kai zaka je makaranta da arba'un na wuya wannan mazatan na unguwanmu wannan ya iskai wannan mai zinai wannan mai kazai ka rarrage mata ladan da ka ɗauko makaranta kila raba za a bata rabi ka rarrage mata tunda ai kayi da ita ina ruwanka ta wuce kai ka wuto kayi ga wasu makaranta ita ta yi matar ta ji harkata ta yi mugu shiga ina ruwanka bakin ka bai saka mata ka kote ta ko ko ka shi gida ko ta kamata to shine yanzu duniyar mutum sai ake tayya masu lahin ma rarrage musu aiki eh kamar masu kirki suna rarragewa masu lahin in ka roƙa aida haka muke eh tunda sa idawa muka sa ido yawa eh eh da wanda ai su masu lahin suke cewa sa ida kuma a daga sai ai ɗan sa idan sun yawa tunda sa idan da ake ai ba ba abin da ya shahe ka ne ba ko ba abin da zaka je ka yi nasiha ne ba ka gyara abin ba ko ta ba zaka yi kai mai arba'una na wuya ba ko ta ne ba zaka yi ka je ka mata nasiha ko ai zawwa ne zaka yanka zuwa da kuta usa zaka ce wannan ya iska kaza wannan tayi kaza wannan tayi kaza to ai shine kai lai kenan kila a karatun da ladan da ka samu tana da wani tana da wani percentage tunda kai da ita ka ci mutuncin ta ko baka da garanti wannan wuta da tayi ta sa kaskin ta sa jin din ta daura ba ta baka da garantin ita je iskanci za ta yi kai kuma ka zo ka ce tayi tayi tayi tayi tayi ka zo ka karanta Qur'ani kenan tana da wani 30% cikin ladan ko ba sama ce to ba sai miya ta kare da wannan kullum shi bakin ɗan adam kamar yadda muka yi karatun nan gaba ɗaya kawai nasiha ce da addu'a kuma ka san kullukum hadda'un duk ɗan adam ne laifi ne banda annabawa annabawa su kaɗai ne ma'asumai Allah ya su su ma annabawa baka aya ta cewa in kitta tarkunu ilayhim in kitta kaza eh annabawa ma Allah yake kare suke kare suke kare suke kare su annabawa ma to amma dai ni kai shi ita kowa mai laifi ne ba wanda bai laifi kullukum ne hadda'un wa kullu wa khairu hadda'un at-tawwabuna kuma in kana so ka wadi laifin wani kamar yadda makwabcin ba ka tuna da naka wai ba a ce ba a hudi laifin laifin in za a hudi ko te mutum zaka da kai shi kamar nasiya ko ka je gurin wanda yake jin magana shi ya mai ba ka watsa haske ba shine kashin kauli ba ka watsa haske ba idan na magana na gaba ɗaya ne sura قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wannan mai shitan bako ليس المؤمن بالطعان ولا اللع- ولا اللعان wala
ولا اللعان wala ولا fahish الفاحش ولا البذيء.
ولا البذيء wannan mai shitan bako laysal mu'min mu'mini bai kasancewa bid'an mai suke mai sukan mutane mai kushe mutane kenan duk wanda ka kana kushe mutane kana bata mutane kana aibanta mutane kana yi da mutane duk in ka ji lahi sai ka watsa kai ba muni ne ba shi ne ce laysal mu'min bi da'an da'an mai kushe mutane mai soke mutane walal la'an la'an mai yawan tsinewa mutane Allah wadanka Allah tsine ma Allah kwashe ma Allah kaza ba a san wannan ba a sami bayanin tsinuwa a can baya tsinuwa ka tsine sama take in ta yi sama sai a riyo kohin sama sai ta yi ta gangaro ƙasa ta yi gabas ta rasa inda ta shiga ta yi nan ta rasa inda ta shiga sai ta je gurin wanda ka tsinewar in ta ga bai tsinin ba sai ta koma kai da ka tsine sai ta faɗa ba na wannan ba a san yawan tsinewa mutane kuma musamman uwaye mata kila mala'ika rahama na kusa Duk yaro tun yana karmi Allah wadanka Allah kaza wata nan tarbiya tana lalacewa ga iya duk musamman mata tun suna yara uwaye na suna Allah wadanki Allah kaza Allah kaza Allah kaza ba a san wannan kenan ba a san yawan tsinuwa alla'an kasara yawan yin abu shine walais la'an walal alfahish kuma ba a san mumuni ba mai yawan alfasha ne ba kalamul kabe duk abin da zai faɗi zance na banza bai a san wannan walal baze bata ba san mu ne zamanto mai batsa ne batsa mai bayanin da can karatu na baya in aka ce ba zai batsa ko da abin haka ne amma dai in ka faɗi ana alkunya akan abin to kayi batsa yanzu sunan gaba ko sunan farji ai da kai sunan da zaka faɗi ai sunan shi ne ko sunan shi ne sai ka faɗi ka ce ba sunan shi ne ba to amma dai kayi mi batsa to shine ba zai kenan mumuni ba a so ya zamanto mai batsa ne ko da abin ne mu yanzu ba hatta alkurani ne ka lura ai ya zo jima'i ai ya ce da haltum lamastum nisa'a bai zo ma haka kenan irin wannan komai alkunya ake hatta alkurani ya zo jama'a ta sai ce da haltum bihin da kun shiga kun shafa kaza kaza ai baka zo da hausa kai daro daro sai kaza irin wannan irin wancan kawai da kace yayi kaza ko yayi kaza ko sunan abin ka kama kaza duk wannan shine bazi ba tsani sai kawai da aika ce ba sunan shi ne ba ko ba sunan abin ne baka to amma dai musulunci ce laysa limin walal bazi batsa kenan batsa magana ce ta alfasha ko da abin haka ne sunan gaba sunan alfari sunan kaza ko da wancan sunan nashi sunan shi ne in ka wadi kayi ne batsa jima'i ko da sunan nashi wancan da zaka wadi ka wadi haka ne in ka wadi kayi ne kayi batsa kenan shine yace laysal mu'minu bi da'anun wala la'anun wala al-fahish wala al-bazi mu'mini ba mai kushewa ne ba ba mai tsinuwa ne ba mai alfasha ne ba ba mai batsa ne ba da fata abinda muka karanta Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana muna bara addu'a dai da kowa in yi sallah kandida wanda su shiga baka gobe musamman waɗanda suke kama wannan karatun da su ake yi Allah ba su sa'a muna bara addu'a kowa in ya kare sallah a cikin suje da shi ya musu addu'a Allah ba da sa'a Allah sa kandidan mu gaba daya musamman dai na gida wanda da su muke karatu eh dama ai addu'a ai ta ai ta'awwan ko kuma sai a zo aqrabul aqrab eh to in ai ta'awwan in duk gari Allah ba kandidan mu sa'a kuma waɗanda suke kamawa dare da rana muna wannan karatun kandida ko su fashin karatun nan Allah ba sa Allah sa mu ji premier group subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk asasa adda bayan sallah insha Allah ko asasa adda